بسم الله كده أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره إداري العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى راسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم واتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواسي قلوب الأقدام فريد الداري على الإطلاق هاتم الهاتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومرضي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد أئمة الشيء يهدري لنا بهذا المعذر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم لا أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيومنا زمان الشيرين دشدا cikin faidul anwari fi a halaki auliya illahi al-akhyari muna magana akan abin da ya shafi fana'i ko muna magana abin da ya shafi huduri a cikin tafiyan sufaye yau in Allah da za mu ci gaba da bayani wato shi ya yi bayani akan hasken musulunci ranar kan nujumi ko al'iman kuma kalkamari shi kuma al'ihisanu tajalliyatu ne tajalliyatu ne yadda yake tasarrufat wanda za ka gane ƙudurattun lahi fi kulli shay'in wa iradati ana son mutum ya gane abinda Allah ke nufi da shi akwai zaman lafiya da yawa za ka ga lokaci ɗaya abu biyu sun zo maka da bala'i da kuma rahama a lokaci ɗaya wani lokaci sai ga lokaci ɗaya a gida ɗaya sai yi mutuwa ya aihuwa sai yi mutuwa sai aihuwa a lokaci ɗaya kuma wannan yana barin duniya wata kuma tana aihuwa ana kukan wannan ya bar duniya ana murna wannan ta aihu to sai ka ga halin da ake shiga ciki a wannan lokaci halan sai ga gidan ba zai ba da a yi ta'aziyya a yi murna kuma ko wallazi a haka wa afka a duba tajalliyat na jalala kuma a duba tajalliya na jamala ga jalala ga jamala sun haɗu lokaci ɗaya wani lokaci kuma jalalar ita ce za ta zo maka sai an zo sai an haɗa ka da baƙin ciki to wannan baƙin cikin kana riƙansa ka yarda da shi shi kuma zai zama jamala domin walaula da ba za ka kai gudun da za ka kai ba kuma to haka to in ka gane to kudura da irada ne suke aiki a nan gurin to abin da ake bukata zuciya ta wanku ta ɗauku in ta yi ihtimali ta samu wayannan hasake-hasaken to aka sa mata tamizi to duk za ka iya gane komai kuma za ka iya haƙuri cikin abubuwa kuma za ka yi godiya wa Allah cikin wani abu don wani lokacin aka yi maka wani abu da kanka in ka kalli abu ya ka ce ka gode wa Allah akwai rasuwan da aka yi wa sai da Aisha daga cikin ‘yan uwanta ƙaninta ne, akwai ƙaninta da ya rasu a wajenta, to abin su yi dame ta, sai ga wata mata ita kuma ta zo. Tana zuwa sai ta ce tana son ta shiga ɗakin sai da Aisha. Tana shiga ɗakin sai da Aisha, halan sai kuwa ta ce tana son ta ga raudan manzo Allah. tana gani kawai sai ta faɗi a gurin sai ta koma ga Allah ta ce alhamdulillah na godiya kar a ce na yi wani abu ga wannan ma ya tabbatar ashe ba mu san meye suka gani ba da tana kuntata na wancan rasuwan kar a ce ta mar wani abu ne sai ga wata kuma ta zo lokaci ɗaya ita ma ta kauce ta koma ga Allah ita gode wa Allah da Allah ya yi wannan a gaban kowa da kowa aka gani meye suke gani meye suke gani sai Allah to kaga jalala ce amma kuma za ka fita jalala ce amma za ka fita daga cikin wani kuma babi to akwai irin wa'annan da yawa dai wallahu alam wa ya tamiru an yurida bi qawlihi nurun yana ɗaukuwa a ce nurun ne ya kashifu laka biyi an asarihi wanda zai yaye maka an asarihi nurul hissi daga hasken nan na motsi al-mudriku bil hissi wanda ake riskansa da motsi wa nurun akwai wani haske yukushifu laka biyi an ausafin nurul basariya wanda zai yaye maka kaga siffan haske na basaru alma'anawiya na ma'anawiya ba na ma'ani ba wa alaihi ittasara sheikh to akan wayannan guda biyu hasaken guda biyu asari ausati asanu nurul hissi da kuma ausati nurul basariya alma'anawiya hasake hasaken akwai haske na zuciya akwai haske na ido hasken zuciya daban yake a ƙawa ya fi ƙarfi fiye da hasken ido haka yawa amma wannan hasken shi kansa daga zuciya yake zuwa to wannan na hissi wanda kake ganin abubuwa kala daban-daban daban-daban shi kuma daban yake wancan shi kuma shi yake tallafa wannan amma kowanne akwai ma'anarsa hissiya da ma'anawiya nurul basar hissi da nurul basari alma'anawi tun ya buɗa ma ga baki ɗaya in ka kalla bai ta ba ai daga gani na gane kaza ake nufi daga gani na gane kaza ake nufi yawa to kana kallon abin ka ce wannan abin daga ganin sa karshen sa ba zai kyau ba hasken zuciya ne yake baka wancan labarin hasken ido kuma kana ganin masalan kunne ko gani kaga wani irin fasikanci da ake kace wannan abin in dai aka ci gaba da yi ba zai kyau ba saboda hasken zuciya ne zai baka ba a yi wa Allah haka kai lafiya to hasken lokaci guda da su baka ma'ana a lokaci daya za ka iya ganewa shau ibn ubbad ya faɗa lakin nurul basari alhissi a ganin ido na hissi la yastaqbilu bi idrakil mu'assir baya fuskanta da riskan abubuwan da yake da abin da yake da tasiri fil asari a asalin yanda yake malan ta muduhul anwarul batiniya ta alaqaliya ka gani ko shi wannan hasken idan wancan hasken na zuciya ita ce shine wanda yake cewa zuciya in ta makance ganin ido to zuciya in ta makance to kaga idan ta buɗu kenan ganin ido ke fa'ida kaga magana ɗaya ce amma mafumi ne da manduki zuciya in ta makance ganin ido ba zai yi fa'ida ba to ashe idan idan man aniya basruhu basrul sadari kenan in dai idon zuciya ya makance to ganin ido ko ka kalla dubarudu ne kawai da ganka ne kawai gwala-gwala haka amma ba zai ba da ma'ana ba falmudaru abin da ake so ka gane innama huwa alal anwar albatiniya abin yana tafiya ne kawai daga hasken batinin nan dai wa amma da hisiya shi kuma hisi fa mudarakatul likulli ahadin yana riska ne ga kowane daya hatal baha'imi har dabba kallon shi da ido ne shi yasa shi ba shi da tamyizi eh dabba ba da tamyizi gani ɗaya kewa komi kawai yana ganin abu ne kowa a fari komi yana ganin sa shi ba da kala amma wancan idon yana da kala yana daukan kaloli yawa fala hususiyatul laha babu hususiya gare ta wallahu alam Allah shine mafi sani sumal matalubu min al abdi abinda ake nema wajen bawa huwa taraki hauhawa min nuri shuhudil asari daga hasken nan na shuhudi na asar ila nurin sifati kaga wancan asarin nurin hissi din nan to zai kai ka zuwa ga nurin sifati shine ausafin nurin basariya alma'anawiya suma ila nurin shuhudin zati kaga daga asar ya kai ka sifatu daga sifatu ya kai ka zatu to shi yasa can baya ya ce maka da sifatu da zatu in ka duba kusan a- da sifatu da zatu yana baka kusan a da sifatu da a, abu ne yana baka abu ɗaya ne saboda in aka ce siffan mutum gashi nan dogo baki to dogo shi kansa siffa ne baki siffa ne to shikenan dogo meye dogon zati ne ai meye bakin zati ne saboda haka ka annahu ma mutalashika ne kamar abu ne guda biyu a waje daya Eh, kama- baya bukatuwa zuwa ga abu ne kusan abu ɗaya ab- a- dole dai a jikin abu ɗaya kawai za ka lissafa abu ba halin ka ce ga bakinsa ga zatinsa a sai dai ka ce shi ne kaza mai kama kaza ya lasikun bihi ne haka abubuwan suke tafiya wakar ta kifa ba'adul qulubi zuciya tana tsayawa wasu ma'an nurul awwali a hasken farko fata hajibu anin sani sai ta zama ba ta iya gani sai ta zama tana da asar amma ba ta iya bambancewa na wajen sifa eh wa ma sani wata rana kuma na farkon yana haduwa da na biyu fata hajibu anin salis ba za ta iya idraki akan zatin ba kama a bana zalika bi qaulihi kamar yadda ya bayyana da faɗinsa, sa rubbama waqa'atil qulubu ma'al anwari rubbama da yawa yana abkuwa wa zuciya tare da hasake-hasake hasken nan sai tsare maka gabarin wancan hasken domin ga, ga wannan fitilar yanzu ana kashewa ana kunnawa yana ba da wani kala ne to za ga wani kalan kuma za ga wani kalan kamar marati uku- uku yake bayarwa to wannan din na farkon yana da duhu na biyun ya fi na farkon na ukun kuma ya fi na abin nan to kowanne a lokaci ɗaya in ka shiga wani lokacin kuma sai duk fitilan sai su bayar biyu su ba da kala ɗaya biyu su ba da kala ɗaya biyu su ba da kala ɗaya duk ana muka ishara ne duk ishara ne eh wanne ne ba haske ba sunan shi duka haske tama wannan hijabin wannan yana shiga cikin wannan in aka tsaye da su kuma aka ce to nuna su a ƙasa wanda ya fi hasken zai batar da wancan to batarwan ya zama babu misali yanzu babu duhu a nan akwai to amma yana ina saboda haka babu to amma abin za ka gane a janye yanzu hadari ya zo mai duhu ga baki daya a ɗauke wuta za ka ga duhun yana nan to ashe dama yana nan wani abu ne zo ya nuna kamar ya tafiyar da shi amma yana nan to shi ne abin da ke ruba ma wa qatil qulub ma al anwari wani yana hawa kan wani ne eh kama hajabatun nufus bil kasaif al agayari ka gani shikenan eh qultu yace la taqil ba'd al qulub ma al anwar al maqamati ba a tsayawa da waɗansu zukata tare da hasaken makami duna lusuli ilal gayati ba tare da mutum ya isa gaya ba fata hajibu an lusuli sai ta tsare da mutum ga barin saduwa kamar hajibun nufus bil kasaibil masu sace kamar yadda nafsu abubuwa da kake gani kasa'if al mahsusat suke tsare shi an idrakil da'if al ma'ani gabarin riskan ludufu na ma'ani wal mafhumati da mafhumin abu wa zalika wannan imma li adamin shehu tarbiya in kaga wannan ya faru ne to baka da shehi ne tarbiya aw li da'ab li himmati ko kuma raunin himma domin abin da ake so in ka ga abu ka yi dogon tunani akan abin a nan ake samun taraki idan kwakwalwarka ta je ta tiki to baka kai ai gaya ba tun da kai gaya ba me za ka faɗa saboda aka ma wasaltu ila aina muradi amma al'amarin yarju ila ilallahi ne al'amarin yarju ilallahi ne in ka duba wani abu wannan sai ga shi gashi baki ne amma kuma ya ga ya nasabtu da halara ga wannan fari ne sai ga ya nasabtu wa hadara wannan kore ne ya ga ya nasabtu wa hadara ko kuma cin yadda zai da ku duba magana ɗaya ce akwai abubuwa da ku ga yawanci in aka yi magana ce ya koma yarju ila asalihi mu ce maka shajaratun nan wannan mai samaniyatu a gasa ne in aka ce maka mala'ika la ya suna lama a marahu wai faluna ma yi maruna a ina yake daga cikin manzo Allah ne in aka ce maka rauhanai an gaya maka su ma hadiman mala'iku ne to in aka ce maka jinnu shaidanu ne a ciki min na salihu na wamin na duna zalika ne in aka ce maka shaidanu kai ka san duka wai nafa suna jikin bishiya ɗaya ne to wace bishiyar to tafakkurin da ka yi idan ka ga wannan ya fito ya je can ka ga wannan ya fito ya je can ka ga wannan ya fito ya je can ya kai tafakkuriya to bu isu lil hidayati wa laysa li min al hidayati shay'un kaga an yi tahalli kenan bu bu isu wa laysa li min al hidayati shay'un an turo ni dan shiryarwa amma shiryar ba na haruna bane sai ka ji shaidin shi ma ce bu isu lil gawati wa laysa li min al gawati shay'un to na laifin to wa'innan idrakin to shi ake kira taraki da shi ne za ka dinga haɗa abubuwan ka to da yawa sai mutum ya zai maka abu za ka iya cewa komai ba sai ka gane kawai Allah ne ke yagunan ka idan Allah ya fito maka ta nan sai fito maka ta nan sai fito ta baya sai fito ta gaba sai koro sai koro ka ya ce barawo barawo barawo sai kuma ya sa a kama ka sai kuma zo ce ka duk a lokaci ɗaya duk shi ne amma ba za ka gane ba ba za gane ba so abinda taraki yake nunawa da ma'arifa waye koro ka me yasa ya koro ka sai ka duba sila ka yi wani abu ko kuma an ganka kaman ka yi kama da wani ko kuma ka taɓa wani abin da babu ko kuma ana son a ɗaga darajanka sai amma ina maka wani abu ai ana son ka tsallake wani bahari ka kasa sai a jefa maka wani wahamu sai a ce an kama shi barawo ne a zo a gawa bincike kuma sai a ce ka yi hakuri bayan ka sha duka a ce ashe ba shi ba ne ga barawon can ya faɗi shi ne ya sata duk ba wai an mance ba ne ana sane to sai ka zo ka zauna ka ce to me yasa abin ya faru haka ka taɓa yi wa wani ne kai ka yi sharri ne kayi kaza ne kayi kaza ne kayi kaza ne kayi kaza ne in ka duba ka gaba kai ba to ana so a daga darajar ka ne sai ga ka karba abin da ya maka a matsayin ka na abdu ko kuma kana na kana ta zage zage an maka shari kai ba za ka yadda ba shari'a kenan shari'a kenan shari'a da ta zo kaman in ka dube ta ai haka suke da hakika nan ta ce ta yadda nan ta ce kuma ita ɗaya ne tana son ta gani ne kana tokara mutum da kafa yana faduwa yana mutuwa sai Allah ce ka kashe shi sai a ce a zuwa kama shi ya kashe mutum sai kuma Allah ce shi ba ruwansa ba ya kisa ba ruwansa kai ka kashe sai kuma a zuwa kai ta wallahi tallahi da ka san haka to sai ka duba me dalili haka da irin wa'annan to a nan ne in aka yi ɗaiɗai mutum sai iya gane wani abu na ubangiji amma ba haka ba yana da wahala yana da wahala wannan ana gane ladaiful ma'ani wal mafhumat ana ganewa wa zalika imma in aka kasa ganewa da adam shehu tarbiyyaci ba ka samu shehin tarbiyya ba ne aure ba afil himmati ana tarkiyaci ko kuma ba ka da himma ba ka tarkiya ba ka tarkiya tarkiya in ba shi ko da shi shi himma ce aliya shine ma'ana ya himmata shi hidri lillahi bi hadal mahdari inna wal ta'difi bi nazaratin tati lana bi zafari to tana jan kai idrakin abubuwa nesa ka gane shi kusa eh fakari yankashifu li ba'd al qulub ana yin kashafi ga waɗansu zukata an sirrin tauhidin af'ali sai mutum ya gane sirrin tauhidin aiki fatam na fil amali sai mutum ya ƙare cikin aiki wata zuku halawati ya ji daɗin ya yi zauƙin halawarsa fata ƙihu ma'ahu sai ta tsaye da shi wa huwa a tafu alhaƙiƙa ita ce kamar wanda ta karar da shi na hakika tunadiha ana kiranta allazi tallebo a mamaka abin da zaka nema gaban ka da ka ci gaba ka ci gaba ka ci gaba nan dai ka gama abin da ake nufi a nan sirrin tauhidul af'al ai shobran ya kawo misali da ce duk barawon da kaga ya yi sata inda ya ci nashi ne nashi ne sata to ya ya zamo nashi ya ce ya ci aka ce ya ce nashi ne to ya zamo nashi ya ce saboda tunda kuma nashi ne to me yasa za a mar hukunci ya ce saboda ya ƙi yin haƙuri ne da ya yi haƙuri abin zai zagaye zuwa nan shi amma rashin haƙurinsa da ya yi kai hari dalilin da ya sa kenan ya zama ba nashi ba ya zama na masa ladabi saboda rashin haƙuri to sirrin afali ne shine can baya shi ibrahim yake cewa duk wani abin da kaga an baka to naka ne duk wani abin da kaga an hana ka ba naka bane duk wani abin da kaga shine a a tsayi naka ma a tsayi naka walau fiye da aduwi ka mana ana ka ma mana ana ka walau fiye da abawai ka mun baka abin da muka baka ko da anun abokin gabanka ne kuna katulu wal makatulu zai kashe ka za ka kashe shi misali in kuwa game da juna amma zai maka kyauta saboda an bashi ajiyan kaya ne sirrul af'ali duk abin da yake naka ne ko in baka kai a baka ba baka kai ka je gurin ba to za a ɗauko wanda shi ya kai ya zo ya baka ko da a cikin daji ne sai ka zo kana tafiya za ka zo ka gane sai ka zo ka tsaya a gari ƙauye ka shiga daji kawai sai ka tuna kana son ka ci biskit ashe akwai biskit da ajinka kai kana ganin kamar naka ne to da kai da waɗansu dabbobi aka yanka kana ballewa da ka sa sai wani ya zuba a ƙasa sai ga wani kyashi ya zuwa ɗauka shi ba zai iya zuwa ba ne aka sa ka ka kawo ka ba shi wannan ƙaramin misali ne amma suna nan da yawa suna nan da yawa za ka fita da kuɗi kai a tunaninka kudinka ne kai a tunaninka kudinka ne gashi a jikinka a natsa kake naka ne amma yana kana tafiya sai gaba da wani mutum sai ga a ba wannan kaza bai ma sani ba sai a ja kai masa kaga kai kai da kwan abun shi ba zai iya zuwa ba ko kuma Allah ya ce ku haɗu a waje kaza sirrul af'ali ne sirrul af'ali ne wannan to da yawa shi yasa shi wanda ya san Allah baya bakin ciki cikin abin da ya bayar komin yawansa kai abin ne ya biyo ta hannunka in ka bincika za ka ga ko da dalili ko ba dalili abin ya zo hannunka don wani lokaci mai abin zai zo karba kai ba abin a hannunka amma ga shi ya zo kawai sai ga zuwa baka a lokacin yana zaune a gaban ka sai ya zuwa baka ana baka bai roƙe kawai cewa komai ba sai ka cire nashi ka bashi kuma sirrul af'ali ne to idan mutum ya san haka zai zauna da Allah lafiya to anan ne ake samun ma'arifa na hakika anan ake samun taraki mutum ya gane sirrorin ubangiji cikin tafiyoyi wa kayun kashifula an sirri tauhidin sifati an faɗa maka na af'al an faɗa ma sifa sirrin af'ali fil amali to za a faɗa maka sirrin tauhidin sifati wata luhu laha tana walƙiya anwarul muqamati wato hasake hasake nan na muqami katta haƙiƙin zuhudi kamar tabbatar da zuhudi wal wara'i da wara'u kaga akwai bambanci tsakanin zuhudu da wara'u saboda wara'u ya fi zuhudu e tsantseni ya fi zuhudu zuhudu daban wari'i yana gaba da zahidi yana gaba da zahiri wasu hatin tawakkuli da ingancin tawakkuli wa rida da yarda wa taslimi da miƙa wuya wa halawatul muhabbati da kuma jin daɗin son abin da ka aikata wal ishtiyaqu da buƙatuwa zuwa ga aikata wani aikin alheri ila jari zalika duk wannan yana daga cikin sirrin tauhidin sifati kaga wancan sirrin tauhidil af'ali ne wannan kuma sirrin tauhidi as-sifati ne me ya bayyana cikin aikinka zuhudu me ya bayyana cikin aikinka wara'u tawakkuli taslimi ridan muhabba ishtiyak duk aikinka ne zai in ya taru a jikinka to za a dinga ganin ka da wayannan abubuwa Allah ka ba mu fata kana bi zalika sai mutum ya wadatu da wannan wata kifin hunak sai ka tsaya a nan wal matsalubu abun nema huwal kashfu an sirrin tauhidin zati tunda wani a nan yake tsayawa in ka tsaya nan to abin da ke gabanka kuma tauhidin zati wanwarun sifati da kuma hasake hasake na sifati na zati kaga kwanakin na faɗa kasan da yawa sufaye su suka san Allah gaskiya ne menene sunan Allah to kaga a cikin sufanci idan kana da taraki ko kana da abubuwa in aka ce maka Allahu sunan Allah ne ko kuma ismul martabati ne suna ne na martaba ko sunan Allah ne ka gani Allahu yawanci a zahirance Allahu sunan Allah ne to amma a sufanci ismun gashi nan ismin martabatin ne eh ismin martabatin ne saboda sunan Allah a boye yake saboda haka ai akwai ismin lahil azimi akwai ismin lahil akbari akwai ismin lahil azimi al'azami to wanne ne sunan Allah amma yan an ce Allah ya ce suka ce ismin martabatin ne me su ce ai shi boye ne boye ne sai amma ya ce maka huwa huwa Allahu Allahu la ilaha illa huwa ka gani to wayannan tadarun sai ka tafi a cikin tafakkuri tukuna ya gane yaya abin yake ne kuwa to in an tafi mun yi tafsir mun yi al-af'al was-sifat wazat to a zatin ne shine wa anna ila rabbika almuntaha wa anna ila rabbika almuntaha annuru shi hasken nan ibaratun an halawati wato ana maka ibara ne ga halawa wato daɗi wal kuwatu da ƙarfi allaci ya ji da hal muridu fi batinihi haske ne wanda lokacin da kake binciken dalabul dalabihi lokacin da kake neman sa to zaka je ka safiyar kana tafiya ne ana yanke daji kana yanke daji zuciyarka ce take yawo domin ita ce take haskaka abubuwa kana kana idrakin wani abu sai kama ya kai makin din sa kana idrakin din sai kai makin din sa haka dai duk gurin da kaje duk gurin da kaje kana makin ɗinsa to daga nan muridi yana samu ne a cikin cikinsa min mazidil imani daga ƙaruwan imani wani lokaci mutum yana gwadawa da yake abin yana zuwa ne daban-daban amma wani lokaci za ka gwada wani abu za ka ji hasken yana saukan maka kaman wani abin da Allah ya ce kar a yi idan ka kaucewa abin ka ƙi saboda zatin Allah halan kana kaucewa abin za ka ji zuciyarka ta ɗauki wani abu kaman ɗigo ɗas ta wannan yana daga cikin ziyaratul iman amma ban sani ba ko kowa haka yake mar amma yana yin amma hakan yana faruwa kana iya ƙara ganewa ga Allah ya ce zaman kan hanya ku kiyaye gabdu absarikum gabdu absarikum ku rantsa idanunku to akwai lokacin da zaka zo misali ɗaya kallon mata misali walaysa fi nazaratil ula min ghairi ta'ammudin harajun kana kallon ta ka dauke kai to zaka jayi babban malamin yana cewa kalle ta ta sa kaya iri kaza ta yi kaza ai yana jin wannan to in ka ƙi za ka ji ya dame ka a lokacin in ka ƙi to kana gamawa ka yi nasara ka ƙin ka saurara za ka ji wani abu to wannan shine ziyaratul iman to shi kansa tsayawa ka gane hakan shi ma tashin hankali ne sai an nuna maka saboda haka ita tafiya cikin ribibi ne in Allah ya taimake ka da wasu abubuwa ko a zuwa bata maka rai a ci ma mutunci kana da ikon ka mai da martani sai ka danne za ka ji ka ranka ya yi tsanani bayan ya sake to za ka ji wani abu ya zo wannan shine halawa din wata lati ya ji da halmuri da fi batsini shine karfin da mutum yake samu a batsininsa to amma yana samu ne min mazidil imani wannan imanin ɗis ɗin da yake shiga to shi ne ke ƙara ma ƙarfi har wa innan abubuwan kuma shi ka ɗauki shi ma ba komai ba ka Allah mai kula shai ya laitahu wa qutul iman da ƙarfin imani fa halawatul hidimati jin daɗi na hidima li ahlil fana'i fil af'ali an sake komawa can li ahlil fana'i fil af'ali kar kuma ce abu uku fa muke ta juyawa a kansu islamun imanun ihsanun a kan shi ne farko menene hasken imani ya ce kan najam amin islam me hasken iman sai ce kalkamar sai ce me hasken ihsan sai ce nuru tajalli tajalliyatul anwari bai ce maka kashamsi ba to shine sai kuma asarul fi'ili asar na sifa asar na zati sai zo sake komawa shi ke ta juya maka wai na a cikinsu ne ake menene ake son ka gane komi in kana son ka gane wai na abu guda uku ne af'al sifat zat kun gani alƙudurat wal iradatu wal ilm wal hayatu wal sam wal basar wal kalam ko ma'ani da ma'anawiya qadiran wa maridan al baqa'u wal muhalafatu ta'ala lil hawadis wal qiyam bin nafs wal wahdaniyya gashi nan wayannan duk sifofin da muke da shi a ash'ariyanci abin da yake nuna maka sifa al af'al was sifat wal wazatu ne ya nuna ma siffofi ishirin zai tara maka nan gurin to tara wannan ai yana tarewa ne zama da shi guda daya in aka ce qadiran ay al qudratu ne bil ma'rifa nakira qadiran umaridan wa al qudratu wal wal iradatu ka gani wal ilm wal hayat wal sam wal basar wal kalam kaga kajaran wa maridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakallimun wa nahu ta'ala subhanahu wa ta'ala sifatun lahu to sifan nan da yake ishtimali shine ake tattare maka to shi kenan wannan hadaratul af'al ne kuma hadaratul hadaratul af'al nan na ina yawan fadan sa ba yaro kowa ka same shi ka kai ma duka ko da yare ne ba zai ce waye ba farkon ihunsa mu abin da muka fi sani zai ce wayo Allah ne wayo Allah bi ma'ana Allah ne ya doke shi ko Allah ne ya turo a doke shi dole haka ne ko Allah ya doke shi ko Allah ya turo a doke shi eh wayo Allah wayo Allah wayo Allah haka zai ce to kaga to abin da ake nema anan ka samu hadara ɗaya al'af'al li'anna al-fana'i fil af'ali su'al al-fana'i al-awwal fil af'ali wa halawatan az-zikri jin dadin zikiri in mutum yana la ilaha illallah ka san ko ibada akwai hadaratul af'ali akwai al-aqwal wal af'al akwai qaulun da fi'lun wanda yake haduwa akwai kuma wajen da kaulin ne kawai yake faruwa yanzu zikiri wazifa da ake yi kaulu ne ko fi'ilu ne kaulu ne sallah ba kaulu ne ko fi'ilu ne qaulan wa fi'lan to kaga wa'annan mutum ya gane su to zaka iya gane waɗansu abubuwa amma mutum akwai wayanda sun kai sama da dubu sallar suke ba san bambancin kaulu a ciki ba san bambancin fi'ilu a ciki ba to wannan sanin kaulu da fi'ilun to kamar mutum yana ya matsa gaba ne kamar misalin mumini ne da musulmi a sallah domin wani aka zo aka ce ya bambanci tsakanin kaulu da fi'ilu a sallah kawai zai ci shi da yana yi ne kaga ƙaulu ko shine alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim fi'ilu shine ruku'u da sujudi dagawa wannan an hada shi saboda haka idan aka zo bangaren an aka zo bangaren sujudi sai a tambaya a bangaren ƙaulu ne ya same ka ko a bangaren fi'ilu ne sai a ce wane za a gabatar za a gabatar da na fi'ilu ne ko ƙaulu haka an fahimta to wayannan abubuwan haka suke tafiya a cikin kowane irin abu fa ta ma sai da ilimi za a gane Allah ka ba mu kaga halawatu zikri alhissi lil lisani kana la ilaha illallah la ilaha illallah ka gani li ahli al-fana'i ne fil af'ali la ilaha illallah la ilaha kaga qaulun ne ne amma wa halatu zikri lil lisani aw al-qalbi wato halawan zikiri na hissi da harshe ne awil kalbi ko da zuciya li'alil fana'i fi sifati wancan alhidimatu li'alil fana'i ne fil af'ali ka gane quwwatul imani kenan halawatul hidimati shi halawa na hidima li'alil fana'i ne fil af'ali shi da hannunka zaka yi kai da ɗebo ruwan masallaci wani aiki wani aiki wani aiki kaga halawa ne na li'alil fana'i fil af'ali kaga muhallin islami kenan halawatu zikirin hissi shi kuma zikiri hissi na lisanu da kalbu shi kuma siffa ne muhallin imani ne to taraki ne ka gane haka amma ma alhijabi kuma akwai hijabi tare da shi domin kowane tsakanin akwai hijabi wa halawatul fikrati wan nazarati shi kuma halawa na tunani da nazara li alil fana'i fi zati shi kuma ga alil fana'i ne cikin zati kaga fikira nazara shi tafakkuru sa'ati hayr min ibadati sanati tafakkuru sa'ati hayr min ibadati sab'a sanawatin تفكر ساعة هر من إبارة سبعين سنة shi ma na mukanin tafakkuru sa ta harmin ibadatu sanati tunanin awa ɗaya ya fi aikin shekara to ibadan shekara wannan tafakkurin abinda za ka haɗo ka kwantar da duk abin da ya gagara sai an kulle mutum kofa duk abubuwan da ya gagara sai an kulle mutum kofa wajen tafakkuri sai ka yi tunani domin duk wani abin da ya dame ka a cikin haya ha ba ka isa ka gane ba sai ka kauce sai ka yi uzula anin nashi saboda a lokacin hankalin ka yake taruwa to lokacin da hankali ya taru waje daya a lokacin ne mutum yake idrakin abin da yake son ya gane to a lokacin kuma ya ga ko da abu kaza ne a to an bi hanya kaza bai warware ba to ai za bi hanya kaza in an bi hanya kaza bai warware ba za bi hanya kaza to tafakkuri ne to shi kansa akwai na muhallin islami akwai na imani akwai na ihsani to kaga shi ma nan me za ka mai da shi kenan kaga al-af'al wa sifat wa zat ne kaga islamin imanin ihsan ne an gane وقال شيخنا رضي الله تعالى عنه شو تجاني وصولك إلى الله وصولك إلى علم به saduwanka zuwa ga Allah shine saduwanka zuwa ga ilimin Allah al'alimu billahi kenan qala usuluka ilayhi usuluka ila arifin bihi yace saduwanka zuwa gare shi shine ka sadu da malamin da ya san shi in ka sadu da wanda ya sadu da Allah to kai ma za ka yi saduwa da Allah in ka bi ka'idarsa ya ni ma ma wasu salaka ila al'arif bihi duk lokacin da ya sadar da kai zuwa ga masaninsa wa aqala aka alaihi ya nuna maka shi faqad wasalaka ilaihi Allah ne ya sadar yake son ku sadu idan aka jefa ka a hannun arifi to an jefa ka Allah yana nufin ka san shi eh dan daga nan ne zaka san shi domin kurukurun karatu haka ba za ka iya idrakin Allah ba sai an nuna maka ga yadda za a yi ka kai to daga wayannan din ne wa mahama hajabaka anil arifin bi duk lokacin da ubangiji ya tsare ka gabarin wanda ya san shi fagar hajabaka anu Allah ya tsare ka gabarin sanin shi ne fala tariqan ila ma'rifatillahi illa min tariqi ma'rifatihim ba yadda zaka yi ka san Allah sai ka san wanda sai ka samu wanda ya san Allah wala dalilin alallahi domin shi Allah bai da wani dalilin da zaka iya gane shin ba nan ba ani ala ma'rifatihi alhasatul ayyaniya a keɓance da idanuwa illa min haisu dalilu alai ka gani wala dalilin alallahi ala ma'rifati alhasatul iyaniya illa min haisu dalilu alaihim dalilin dai wa'innan wanda suka san shin su ne dalilin sanin sa amma in babu haka ba ka da wani hanya da zaka iya sanin Allah wa kama hajaba al-haqqu subhanahu wa ta'ala kamar yadda ubangiji ya zamo yayi hijabi na zatu al-muqaddasa bi izzatihi hijabin da yayi da izza da qahariya ba a iya riskan zatu al-muqaddasa kazalika hajaba awliyahu haka ya tsare waliyansa bima zara alaihim da abin da ya bayyana a gare su min awsatil bashariya sai yasa waliyin da yake angonku kana kallon su taron kwatashi yana ci kana ci kana sha kana sha kana kallon wani abu saboda haka wannan hijabin ka dinga ganin sa ba wani bane wanda ya wuce ka sallah kuna yi tsaye ne kuna hira kuna kaza to wannan ne ya hana ba za ka iya gane shi ba to wannan hijabin da Allah ya sa tsakanin sa na kahariya da da izza sai ya sanya wannan hijabin na kar ka gane waliyin in yana son ka gane shi sai ya yi maka sai ka gane waliyin to Allah ne yake son ka gane shi saboda ka fara da na kusa da kai domin shi ne la dalilu la dalila la dalila illa la dalilan la dalilan ala Allah illa min hashi dalilu alaihim shi yasa ake cewa ma'arifatul wali as'abu min ma'arifatil lahi eh ma'arifatul wali as'abu min ma'arifatil lahi sanin wali ya fi wahala daga sanin Allah saboda sanin Allah da ka iya ba za ka iya za a yi maka lissafinsa da yawa amma wali za ka sha wahala eh as'abu ya fi wahala na mina usafir bashariya sifa na basharu in aka ce shi yasa kaga ai da za a gane manzala sallallahu alaihi wasallam ana son a ba mutane Allah ya ce inna ma ana basharu mislukum to kaga ai har gobe har abad duniya waɗansu sun tafi kawai inna ma ana basharu mislukum din amma komin rashin hankalin mutum ya gane annabi Muhammadu da basharu mislukum ai ba wajen ganewa bane wajen tsayawa ne kawai amma in ka gan shi ka gane yaka ce muhammadul basharu laisa kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari ka gani muhammadul bashari wa laisa kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari ai dutse da zinari shi ma dutse ne to amma dutsen zinari ai ba kama yake da dutsen kan hanya ba ko ba haka bane to haka manzo Allah misali kawai aka kawo to amma kuma dutse ake kiran shi eh domin hajaru ake kiran shi fala ya'rifuhum ba wanda yake sanin wali illa man sabaqa lahu li inayatu rabbaniya sai wanda sabaqat lahu sai Allah ya riga yantar da inaya rabbaniya ta same ka izla ya'rifu al-khawwas illa al-khawwas ba kowa yake sanin wannan yana daga cikin kebantattu ba sai kebantacce eh babu an ce malami ke sanin malami mai kudi shi ke sanin mai kudi haka yan iska masu suka san yan iska haka abin yake sai ai ana magana ce kai kai haka kake ganin shi ko ce ba haka bane shi yasa wani wanda sai na Umar bin Al-Khattab yake cewa yana neman shaida akan sanin sa ce man arafa fulanin sai wani ya tsaga yace arabtahu ka san shi yace yace sharatahu fil mali kun taba harkan kudi ya hada ku yace safarta ma'ahu kun yi tafiya tare da shi ya ce a'a ya ce la'allah ka tara fil masjid ya ta hamhamu bi kasarati sujudi watakila kana gani yana yawan sallah a masallaci yawan su ya ce na'am ya ce zahab anta la ta'rifahu kaga ba a sani mutum da haka ka san bala'in da ya sa shi yazo ya rike Allah ya fara sallah ai wani yana sallah ne ana bashi abin ai ya rasa abin da yake so ne ya koma sallah eh ana bashi ana bashi abin da yake so shi da Allah kuma sai dai su yi hakuri shine wannan salama ta bin khadibin ya yi sallah tare da manzo Allah yana yin sallah wuf sai tashi a masallaci sai manzo Allah ya ce ya salama ta kaifa tusalli salatal munafiqin salama ya kake sallah irin na munafikai sai ce wallahi ya rasulullahi wannan tufan da ke jikina ita kadai ce matata tana gida ba ta da kaya sai na je na cire wannan kayan na ba ta tukunna ta yi sallah in jira ta sai ce so salabata rashin addu'a da bai yi ba ne sai ce ya rasulallahi ka roƙa mun Allah mana Allah ya bani arziki sai ce a ba arzikin ba haƙƙin arzikin za ka iya ya rantse da Allah ai shi in aka ba shi dukiya duk abin da Allah ya ce yayi zai yi sai manzo Allah ya ce Allahumma arzaqtu sa'alabata bin khadibin Allah ka azurta sa'alabata dan khadib sa'alabata sai gashi nan shine dabbobi Allah ya bashi tun yana zuwa sallah sai ya zama in aka zo sallan azhar ba zai zo ba sai na la'asar la'asar ba zai zo ba wata ran ba zai zo azhar ba zai zo la'asar ba sai magariba yana cikin dabbobi har ya kai sai a yi kwana biyu ma ba gan shi masallacin ba sai aka kai sai ran juma'a ma yake zuwa masallaci aka kai juma'a ma sai zo bakin hanya ce in kaje ka ce na gaida annabi saboda abin da ake nema dama ibadar nan rashin kaya ne ai abubuwan da yawa shi yasa wani aka bashi dukiya an halakar da shi ne wani kuma aka hana shi dukiya an halakar da shi ne wani kuma aka bashi an halakar da shi ne to kaga ai jamala ne yaya jamala za ta zamo jalala banda Allah haka abin yake wani moderate a bashi mutawassi kar a bashi da yawa kar a hana shi kuma kar a bashi da yawa ana hana shi zai shiga garari ana bashi da yawa zai shiga garari tsakiyan shine falzamul wasta to tsakiyan shine kawai mutum zai kai amma ana kallama mutumin da za a ba shi duniya da yawa a hannunsa ya kai kalla tunda an gwada akan annabi sulaimanu an gwada akan annabi ayuba alaihi salatu wassalam duk an gwada akan su wanda su ne tsarkakakku babu wani abu tare da su amma kuma sai da aka ga asaruhu sai da aka ga asarinsa na ya jijjiga su an gwada a cikin sabbin manzo Allah wanda an ce Abdurrahman bin Aufin sauran masu arzikin gidan manzo Allah ka duba yadda suka yi hidima wa hadaran amma sai sabbin sun riga su shiga aljanna wakila ma za su shiga aljanna ne habawan da jan ciki gashi duk aikin da suka yi saboda nauyin dukiya haka abubuwan su gashi jamala ne gashi jalala ce eh shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam yana son duniya yana son yawan dukiya gashi nan kuma yana sa yana yana sa shi jinkiri wajen yin sabi eh yace aqalluhu wa huwa aisaru eh matakaci shine mafi sauki kuma gaskiyar lamari hakan ne domin na auna da shiga na umra lokacin da nake yin kaya na tsaraba in na zo ina jigatuwa a airport kafin wuce da Allah ya ganar da ni sai na raina in na tafi kayan nan tafi da su ma can nake bari in sa wanda sa kawai sai riko dan handbag dina in dawo ina dawowa da shi ana zuwa ana ta kokuwan nan ina zaune a huce na gane shi lahiran ma baka je da tarkace ba baka ba wani abu a haka ne domin wannan sai an kwanci kayan sai ka faɗa wancan ma sai ka yi kokuwa sai an faɗa to haka duk abubuwan suke duk alaman duniyan lahiran a duniya yake Allah ka taimake mu Isra'il fil hawas illa al hawas qala fil ladaif al minan ya faɗa cikin ladaif al minan ahlul lahi min hasati ibadihi ahlul lahi su mutanen Allah daga kebantattun bayan sa hum ara'isul wujud su ne amare angwaye a cikin kasantattu wal ara'isu mahajubuna anil mujrimina su kuma an gwaye an tsare su ga barin mujrimai fahim ahlul iwa'i su ne ma'abuta banna fa qalilan man ya'rifuhum kadan ne wanda suka san su wa qala shawab al abbas al marsi radiyallahu anhu ma'rifatul wali sanin wali asabun ma'rifatul lahi ya fi sanin Allah wahala ne saboda kusanci fa inna Allah ma'rufun domin an san Allah sananne ne bi kamalihi wa jamalihi da kamalansa jamalansa wa ta ta'riful makhluqa mislika wani lokaci ne kake sanin halitta irinka ya akulu kama ta akulu wa sharibu kama ta sharibu hijabi ne ai hijabi ne shine ma'ana inna ma ana basharun mislukum din da manzo Allah ya faɗa inda za su abin da ya jefa musu imtihani jarabawa me yasa kuke jin tsoro na yace ana basharu mislukum innama ana ni dan wata mata ce mai cin busheshen nama yace ai gashi na ya faɗa da bakin sa ka gani ai warwas ya kwanta kuma ya faɗa to amma me yasa ya faɗa mafhumin abin da ake son ka gane kenan shi yasa duk tawazu da manzo Allah ya shi ya kada wahabiyawa aksari duk gurin da ya tawazu sai ka da su kuma ga shi nan yadda su gane sun fadi a jarabawa in ka zo ka sami doktor ka ce ya dai doktor tanko ne aka san shi ya kace ya tanko sai ya ji wani abu a cikin ransa wai ka walakanta shi ka cire masa title kuma tankon ne ya haka ne kuma ya san sunan amma in ba yana jin nauyin ka sai ya ya faɗa ya cewa na fa yana gani na kamar to duk irin wannan ne da manzo Allah ya komar da kanshi kasa ya kaskantar da kai ya ce shi ba wani abu bane yanzu ka ce to ai shi ma ya ce shi ba wani abu bane kai dan me zaka ce shi wani abu ne to amma shi kuma gashi nan shi ma din in aka zo a malaman shi yasa kullum malaman addini suka yi taimako sun taimaki al'umma wato musamman iyayenmu sun jefa mana tawadu a cikin zuciya in an ce malam wane ka ce almajiri dai kuma gashi kai kake karantarwa amma za ka ce almajiri dai ba za ka ce na'am ba duk gurin da kaje kace kai ne malam to a hausa wasu ranka kace malam mudi ya ce lallai mudin ne a haka ne saboda an san ka faɗi da yawa na yi na tambayi mutum sunan malam ya ce suna na malam wane in ba a ce ana kira na da to saboda wannan tamyizi ne dan a gane ba rashin hankali ba ne amma haka kawai ya ce suna na malam muhammadu sai ana kira na da muhammadu amma a garin in aka faɗa haka ba a cika ganewa ba sai an haɗa da malam kaga tawaru ya yi aiki eh amma kawai shi ba sunan ka yace malam tanko lallai gaskiya ne ka bi mata da yawa ka san tanko a Hausa eh eh duk mata ne yayinka saboda haka hankalin zai zabo bai da yawa kenan eh abubuwan suna nan da yawa a cikinmu amma kuma mutane sun kasu ganewa sai na manzo Allah su makala wa idza arada an ya'rifaka bi waliyin idan ubangiji yana son ya sanar da kai wali min auliya'ihi daga waliyansa dawa an ka shuhudu bashariyati sai ka daina ganin tare ko ka tashi ba ruwanka da wannan eh haskensa da irin abubuwan da yake da shi shi Allah zai nuna maka ko da ya ja ka ba za ka yadda ba za ka ce ina ne kaman yawwa da kai da manzo Allah waye babba ya ce wulittu qawluhu huwa akbaru minni an haife ni kafin shi amma ya fi ni girma eh amma an haife ni kafin shi amma ya fi ni girma eh shi ne to ana son ka amfana kenan ya ce dalla kaninmu ne wannan tsarin yan boko ne eh haka ne wannan jiniyon mu ba haka kuke ba
na ga ana ga fara dumbu hamza eh doktor eh akwai wani yaro a gangare eh yana karanta doctorate eh
sai to an an gan shi haka sai ana ce a dokta dokta shi ma wancan eh yaro eh sai ce wai ya za a ce masa dokta eh haka ne ai bai kai ba sai wai ba wai kar a ce eh haka ne haramun ne a wajen su haramun ne to mu kuma nan dan an ce maka salihi to a tafiyan Allah kai zaka ji daɗi ka samu aboki to ma abokance saboda shi girman kai yake turawa
eh, shi boko da'iman akasin abin da annabi ya zo da shi ne sai dai Allah ya taimake ka kana ji kana ji ka dawo daidai mm,
ko wanka ne in ka riga shi shiga makaranta wanka in kuka zo kuna magana da abokananka classmate ɗinka shi zai ka ce junior mu ne a makaranta Eh, ji- haka da aka dinga nuna shi wai bai kai ba bai kai ba to amma a addini ba za ka yi haka ba ba za ka yi haka ba shi kaskantar da kai ke shi kuma can girman kan yake sa maka wannan girman kan wai in ba ka yarda da wannan ba ba ka jin wani ishari a cikin jikinka to wai abin da ka koya ma bai yi aiki ba to ka ji bambancin nurani da zulmani kenan shi wancan zulmani ne shi sai ya tada kanshi da ƙarfi wancan kuma nurani ne Allah ya riga ta da shi ne man tawawa ba lillahi ya rafa Allah wa man tarafa wa ba'ahu to haka abubuwan suke ka gani wa- dawa an ka shuhudu bashariyati wa ashhadaka wujudu hususiyati kai kana kallon hususiyan da Allah ya marni ba za ka kalli yaro ba ne za ka kalli mai Allah ya bashi su maƙala sannan wa ƙala aidan fa innal waliya la yu- la ya'raf bi surati zahirati gaskiya ne shi wali ba a gane shi da sura na jiki haka no, ha ba a gane shi Ah, to a irin kuɗa yana da kunne kana da kunne yana ci kana ci yana sha kana sha watakila ma ka ga yana ƙarya kana ƙarya watakila ma ka ga ya sha giya ka sha giya amma baka san shi shan giyansa ba shi da laifi a ɓoye ba ai yana da haɗari Eh, saboda haka shine kawai da ka ga in aka samu irin wannan shi su yi ta kudunduma wa mutane a shar suna ganin waye ma kaza ya haka ne ba a gane shi da zahiri wai na ma yurafu bil ma'anil batinati ana sanin shi ne bil ma'anil batinati li'anna Allah la ya'aba bisu Allah baya bayyana abubuwa da sura aksari ya aboye ne eh to za mu tsaya nan gobe in muna cikin rayu ma ci gaba ai eh haka ne maganin shi wacce janne ne nan gaba Allah ka taimake mu ka kara mana sanin Allah da manzo Allah da shi jan da shi Ibrahim albarkan sayyidina rasulullah Allah musalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaq nasir al-haq wal haq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haq qadar yawm qadar al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-fatiha